to alhamdulillah rabbil alamin wannan shine kaset na karatu na bakwai ko kuma za mu tashi ne akan asani annau asani wa salis muna nan dai akan al-iqdur rabi ne ko a al-iqdur rabi nau'i na uku na'am na'am al-iqdur khamis ne to Allah ya saka da alheri haka ne fa na karke ko a na kusa da karke zai magana ne akan am da kuma khas waɗannan hukunce-hukuncen ko waɗannan nau'o'an da zai mana bayani a kansu waɗannan bayanai ko nau'o'a suna da alaƙa da nau'i da hukunci da Allah sun ta'ala kan kawo su a cikin alkur'ani akwai lafazin am akwai kuma khas mu duba am shine lafazin da yazo ya shafi kowa da kowa kamar misali da zan ce dukkan ku ku tashi zai akwai wanda zai zauna kaga dukkan ku ai ya shafi kowa da kowa ko to shine am a cikin larabci kamar kullu wa kullu man alaiha fan okay akwai wanda shi zai ci gaba da bane zama ne a duniya ina kowa zai kowa zai mutu komai zai kare ma dake duniya to lafazin kullu na To, to, to, na'am, eh haka ne, na ni ne na wuce abin nan, na wuce wasu abu ya biyu. وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه haka ne ko to jazakumullahu khairan wa sallallahu to lafazin am shine dukkan lafazin da ke nuna ya gama komai da komai wannan mubahasin daga cikin mabahis na ilimin balaga kuma in ka shiga cikin ulu usul fiqh ma za ka ga irin shi to kishiyan am shine khas khas lafazin da kawai yake bantu da wani ma'ana ka wani ko wani abu banda sauran abubuwa to amdin sun karkasa shi kashi-kashi daga cikin nau'o'insa akwai al'am albaki ala umumihi lafazi ne wanda yake ya gama abu ya gama komai da komai kuma har yanzu ma'anan na nan har a kammala saukar da alkur'ani ga manzo sallallahu alaihi wasallam ma'anan na nan ga komai da komai ma'ana ma'anan yalwatacce ne ya shafi komai da komai shine albaki ala umumihi tun wannan lokacin har yau har kuma karshen duniya kamar misali mene za mu ji sauran nau'an shine malai yake mana magana akan al'amul baki ala umumihi wa azza illa qawluhu wallah bi kulli shay'in alimun wa azza ay kalla lafazin al'amul baki ala umumihi wannan akwai karancin sa a cikin alkur'ani ma'ana ba shi da yawa a cikin alkur'ani ka'ida tana cewa ma min amin illa wa qad khussisa dukkan lafazin da kaga yazo yana gama komai da komai to in Allah da zaka akwai inda aka kebance wani abu an gane ko to amma akwai am din da shi gamamme ne kawai tuntun har yau har kuma gobe kiyama ina misalin sa shi ne ya kawo lafazin wallahu bi kulli shay'in alimun Allah masani ne ga dukan komai zahu wannan ma'ana sanin Allah ilimin Allah ga komai da komai hu shine al'amul baki ala umumihi daga nan har zuwa kiyama idan za mu ga ina son abin da ya kamata mu gane ne shine Allah ya ce shi masani ne ga komai ko to sanin Allah akwai sanda za a zamani ko lokacin da za a samu sanin Allah yake banci kawai ga wani abu ne banda wasu abubuwa ko ko banda wani abu ina sanin Allah ilimin Allah ga dukkan halittu ga baki ɗayansu tuntuni har yau hakarkin duniya shine al'amul baki ala umumihi yan uwa wannan sun da muke yi ba zai gamsar sosai ba sai mun koma cikin da tafalluza sai mun koma cikin usulul fiqh da sauransu sannan za mu samu bayani har cikin ulumul qur'an da akwai su وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس na daga cikin al'amul baki ala umuhi fadin Allah madaukin sarki يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku shine wanda halice ku da kare guda daya to nafsin wahida babana ne yake nufi nafsin wahida din nan ina annabi adam ne ko kamar yadda malamai suka ce asalin mu da kawane ne nafsin wahida wace ce nafsin wahida nan kaga wannan ana nufin annabi adam ne shi kadai tuntun har yau har gobe har abin nan na daga cikin am albaki alamu umumihi Allah ya ce inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum kanu yuzlimuna za a iya wayin gari mutum bai zalunta kowa yau da gobe yau da gobe kuma sai ta sa ya zalunci wasu ko kaga babu umumi a da akwai kuzuzi ko to shi ko Allah fa tuntuni adili ne har yau adili ne har gobe kiyama ma adili ne kaga wannan akwai umumi a nan umumin na nan har yanzu ba kuma zai taɓa gushewa ba to akwai su da dama annan usani a wasalis ko na'am fa khudhu to karki wannan misalin da na kawo maka cewa am ne albaki ala umumihi da ma waninsa duna labasin ba tare da wani rikici ba ma'ana babu wani wata jayayya a nan guratan ko akwai wanda ya sai gane cewa ina laha laysa bi kulli shay'in alim wani lokaci ina ina ba wanda ya sai ja in kuma mutum ya ja to sai ya san matsayin shi Allah shi kare mu wa awwalun sha'a liman liman aqasa wa thani nahu yahsuduna an-nasa akwai al'amu nau'i na nau'i na biyu a nan wannan babi shine na'am na biyu da na uku to wa awwalun sha'a liman aqasa wa thani nahu yahsuduna nasa wa awwalun kaga na farko shine mene al'amul makhsus wato zai mana magana ne akwai zai mana magana ne akan al'am al makhsus wato am ne amma an kebince shi an kebince wani abu ban da shi a ciki kamar inda zan ce a nan kowa ya tashi tsaye amma ban da balalo balalo zai tashi tsaye kaga ba shi cikin hukunci wanda za ta tashi tsaye ko to kaga ku din jingina maganin da ku kowa kaga am ne nan amma ban da balalo na yi mene khas na yi specification a nan to Allah ka sa mu dace to malam ya kawo misali na mishari kamar misali wal asr innal insana lafi khusr lafazin insan a nan waye ba insan ba kun gani to wa awwalun al'amul haka ne ko al'amul maqsus am wanda aka kebance shi shine wa awwalun liman aqasa ga wanda ya kiyasta haka liman aqasa aliful itlaq ko kama misali fadin Allah kuma da kin sarki wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna mene salasata kuru na'am idan ma'ana wancan nan ayan wal mutallaqatu sannan mata wanda aka sake su yatarabbasuna bi anfusihinna za su dakata za su jira za su dakata na wani lokaci salasata kuru har zuwa lokacin da za su yi tsarki sau uku ko kuma za su yi al'ada sau uku ma'ana idan macen da aka sake ta shine mene sadakata kuru ko to a nan macen da aka sake ta ba ta da ciki ta shiga ciki ko ba ta shiga ba macen da aka sake ta tana da ciki ta shiga ko ba ta shiga ba macen da aka sake ta kuma sai mijin ya mutu ta shiga ko ba ta shiga ba kaga duk nau'in mata sun shiga ciki ko kaga wal mutallaqatu am ne to amma can wani guri kuma sai Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna mata masu masu ciki ajalin su iddan su shine mene ta haife kenan ashe duk matan da mijinta ya sake ta za ta yi dakata har sai jini uku ko akwai ko kuma ta tsarki sau uku afwan haka ne ko to jazakumullahu khaira in bana in bana na bauɗe a tada ni ni ma ni dal ni ma dalibi ne har yau to Allah ka sa mu dace to Allah sai ya fitar da mata masu ciki yau mace ta yau mace take da ciki sai aka sake ta zuwa dan anjima awa ɗaya ko awa biyu ko yamma sai Allah ya mata arziki ta haihu ta gama idda ta gama iddanta shike da mala aliyu an samu dama haka sai a shigo cikin masu neman kitare to kaga wal mutallaqatu am ne amma wa ulatul am ahmali ajruhunna khas ne wannan to sai kuma nau'i na biyu shine al'amul al'am allazi uridu bihi al-khusus lafazin am ne amma ana nufin menene khas ne lafazin in ka dube shi yana nuna kowa da kowa ne amma kuma wasu kawai ake nufi specifically kamar misalin mene wasani nahawu ya hasu dunan nasa faɗin Allah madaukin sarki الذين قال لهم الناس كوكما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله كوكما سنا يما الناس حسداني bisa ga abin da Allah ba su ya bashi na falalansa kun gane am ya hasudunan nas annas in an ce annas wa ake nufi mutane duka ko amma wane ne ake nufi a nan ayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam saboda kenan zai zama am ya hasudun nasu ko dai suna ma annabi sallallahu alaihi wasallam hasada ne bisa ga irin abin da Allah ya bashi na falala na annabtaka na Allah annabtaka da manzantaka kenan annasu am ne in ka kula da lafazin kowa da kowa ya shafa kai nasu ne nima nasu ne kai ma nasu ne kowa ma nasu ne amma wane ne ake nufi a nan hakikani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan sai zama al'am urida bihi al-khas ga sunan da yawa na'am wa awwalun haqiqatun wasani majazun lil farqu liman yu'ani wa awwalun haqiqa na farko haqiqi ne wasani majazun amma na biyu kuma majazi ne to nan bambanci ya ya bayyano tsakankanin haqiqi da majazi al farqu bambanci tsakankanin su ya bayyano liman yu'ani ga wanda yake kulawa da haka da wanda yake kokarin kulawa don ya san bambanci tsakanin su watan am da kuma menene da kuma hakika da majaz hakika da majaz to malam yana son ya nuna maka am shine na farko shi hakiki ne amma wato inda aka yi amfani da lafazi da gamamman ma'ana bisa ga asali kamar yadda lafazin ke nuna hakiki ne amma inda aka yi amfani da lafazi am yana nuna khas ne to wannan majazi ne ban gane ban sani ba ko kun gane am ya hasu dunan nasa lafazin annas yana nufin mutane ko amma a cikin ayan wa ake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka kula da lafazin annas da asalin ma'anansa wannan hakiki ne amma anan da aka keɓance shi ga manzo shi kadai ya zama mene majaz amma dai tabbatattun zance duka hakiki ne ga baki ɗaya mun bance wannan ko sai karina tusani ko karina tusani tura akaliya wa awwalun qatan tura lafziyya to wace za a yi ka gane am wanda ke hakiki ne da kuma khas wanda ke majazi ne to shi am wanda ke majazi ne shi ta hanyar kwakwalwanka zaka iya fahimta domin a lokacin da mazo sallar sunan ke da'awa da sauransu da kafare suke ta kokarin buce shi su buce musulunci da sauransu waye ake mahassada a lokacin nan shine ayi to kaga ta hanyar tunani zurfa tunani ko zaka gane am anan ana nufin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam am ya hasudunan nasa kun gane ko shi ko am wanda aka yi amfani da shi ana nufin kowa da kowa am to shi talabijin ma za ka gane shi shi ne yake nuna mana cewa karin tufani tura a galiya karina in an ce karina alama da za ta nuni akan am ne amma ana nufin khas ne a galiya ta hanyar kwakwalwa za ka fahimta wa awwalun shi ko na farko inda aka yi amfani da am ana nufin ma'ana na hakika qata'an wannan shi kawai da kallon lafazin kai tsaye kawai za ka gane tura lafziya wannan ta lafazin ma za ka gane Allah ya ce ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba to annas wa ake nufi kowa da kowa saboda gaba Allah ce mene kulu wannan wawan da ina nufin kowa da kowa ne mun bance nan ko to kaga wannan koma ba a je baka bukatan wani nassi ka gane cewa wai a ya ayyuhan nas annas anan hakiki ne ko majasi kai tsaye ta hanyar kula da lafazi ko zaka gane cewa menene hakiki ne anan to Allah ka samu dace gaskiya wannan wannan bangare ne wanda ke na ya fi da alaka da ilimin balaga sai mun koma ilimin balaga والثاني جاز والثاني جاز أن يراد الواحد فيه وأول لهذا فاقد haka ne ko am ya hasudunan nasu alama atahumullahu kalmar annas yana da ma'anar mene mutane ko to za kuma ka iya amfani da mutum da ya maka ce mishi annas shine ke cewa mana wasani jaza ai wa jaza sani an yura da wahidu nafasi na biyu al'am wanda ke da ma'anar khas zai iya yi wa amfani da shi ma ga mutum daya fihi wa awwalun haka ne ko wa awwalun li hadha faqidun wa awwalun amma na farko shi ya rasa irin wannan ma'anar wato inda aka yi amfani da ya ayyuhan nasu ai hakiki ne ko dama annasu anan am ne ko kowa da kowa ya shiga ko to shi ya rasa irin wannan ma'ana in an ce annas wanda ke zai iya zama am zai iya zama mene khas to kaga da ma'ani zai iya annas zai iya dukkan ma'anan hakiki zai iya ma'anan khas to in aka ce kuma hakiki shine ma'anan ma'ana na farko annas mutane gaba ki ko to asalin hakiki asalin annas da ma'anan umumi ne kun bance wannan ko shi ba ko ina ne zaka yi amfani da am kana nufin abu da ya talba kawai kadan dai suka fahimci wannan to a gurguje annas me asalin ma'anan shi mutane ko to annas za a iya amfani da shi da yalwataccen ma'ana shine am za kuma a yi amfani da shi ga keɓantaccen ma'ana shine khas almanan awwal hakiki almanan sani majazi ko to shine ma nake son ya nuna mana annas za a iya amfani da shi ga a mutane ga baki da ko to idan muka kalle shi da ma'ana majazi khas am ya hasu dunan nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ake nufi kenan za a iya amfani da annas da manona guda biyu da ma'ana hakiki da kuma ma'ana majazi to in kuka zo ka ɗauki ma'anan am ma'ana na farko kenan shine al hakiki shi anan in an fita asali ne ba a iya amfani da shi sai ga ma'ana ɗaya kawai tal in an ce annas mutane ne kawai inda ka ji a duniyar nan ba ko ina ne za a amfani da shi ana nufin wane ba mutum ɗaya ne talba kawai khas ne ba kawai ba in an dube shi da ma'anan umumi to Allah ka mu dace sai dai mun shiga balaga ne zamu iya fahimtar wannan sosai gaskiya to sai al-iqdur rabi haka annawur rabi haka ne ko ma khussa minhu sun ma khussa minhu bi sunna labasi ne am amma sunna hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka kebance ma'anansa shine ma ma khussa bi sunna minhu lafazi ne am amma kuma bai da banda mene afwan hadisi da yazo sai kebance ma'anarsa ta kula da alqur'ani am ne amma ta kula da hadisi khas ne taqsisuhu bi sunnatin kad waqa'a fala tumil li qawli man kad mana'a ahaduha wa ghayruha siwa wa ghayruha sawa'u fabil araya khussatir riba'u taqsisuhu bi sunna asa lafazi am a samu hadisi ya kebanci ma'anansa kad waqa'a hakan ya faru a cikin alqur'ani ya zo a cikin alqur'ani amma takadirin bakin shine kad waqa'a taqsisuhu bi sunna shi am keɓance shi ta hanyar hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin alkur'ani ma'ana an same shi a cikin hadisan da alkur'ani fala tumilli qawli man kad mana to anan malamai dangane da wai za a iya samun alkur'ani aya gashi ta zo da ma'ana yalwatacce amma wani hadisi ya keɓance ma'anan ya ce banda kaza ana samu ko ba a sama malamai sun suka shi biyu akwai malaman da suka ce gaskiya babu wani al'amul maksusu bis sunna akwai malaman kuma da suka ce ana samu to shine malam sai ce fala tumil kada ka karkatu liƙauli zuwa ga dukkan fatawa ko maganan man kadmana wanda ya hana cewa ba za a sa iya samun alamul maksusu bis sunna ba mu fahimci wannan ko ahaduha wa ghairuha sawa'u anan hadisi da aka sami samu ahad in dai ya ingantu ta hanyar riwaya mutum da da kuma mutawatir da mashhur da aziz duk ɗaya ne kawai anan fabil araya kusatin riba an keɓance araya bai'ul araya da mene da riba farko ayan Allah ya ce mana la ta'kulur riba adhafan mudhafa waccan nan ayan ta haranta cin riba menene riba wannan wannan bai san kun san ne da insha Allah ko to riba Allah ya haramta Allah ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba riba shi Allah ya halasta maka ka ci riba amma riba abin da ya doro akan riban to haramun ne shi wannan to musulunci ya haramta mana cin riba misali za ka sayi wani abu da wani abu to dole ne zanto kiman su iri ɗaya ne misali ni ne zan sayi dabino da dabino to asali shine ni ina da dabino tiya ɗaya kai ma kana da dabino tiya ɗaya to asali ne ya zanto dabinon nan a kiman su iri ɗaya ne ma'ana yawan su iri ɗaya ne komai na su zama iri ɗaya mun fahimci wannan ko ni zan baka ɗan busasshen dabino kai kuma ka bani nima busasshen dabino tiya ɗaya tiya nima ka bani tiya ɗaya nima baka tiya ɗaya kuma biyadin biyadin yadan biyadin wannan shine asali amma to inda zan ce ka bani ni zan baka tiyan dabino busasshe kai ka bani tiyan dabino ɗanye wane ne aka kwara kaga ya an kware ne ko ni an kware ne domin ɗanyen nan idan ya bushe zai noke ne ba zai kai cikin tiya ɗaya ba kun ga kun bace wannan ko Allah saka da alheri to a musulunci ba irin wannan dukkan abin da zaka ka zaka za ku yi canje da wani dole ne zama mene kima iri da kada wani ya fi wani ba mu fadila kuma ba jinkiri in baka ne ka bani haka yake asali to amma bai'ul araya idan akwai maslaha da yarjejeniya musulunci ya yarda abin ci wannan ko a sayi ɗanyen dabino da mene da busasshe wanda musulunci ya halasta wannan shine bai'ul araya za mu je cikin fikihu za mu samu cikakken bayani akan wannan to shine nan idan ya zanto an sayi dabino ɗanye da busasshe to wanda ya bada aka ba shi busasshe shi ya bada aka ba shi shi ya bada busasshe sai ya karɓi ɗanye kaga an kware shi ko kaga riba ya shigo a nan to shine ma yake cewa a fabil araya kusatin riba Allah ya ce man la ta'kulur riba to amma musulmi kaga wannan ya shafi dukkan nau'in abin da za a yi ciniki wani ya wani ko musamman a ce danyen dabino da busasshen dabino to shi bai'ul araya da hadisi ya halasta to ya keɓance wani nau'i na mene na riba nan na riba nan ban sani ba ko an dan fahimce ni to gaskiya sai dai an kuma cikin fikiyu za a je za a fahimci shi duka Allah ka sa mu dace annau'ul khamis ma khususa bihi min sunna haka ne ko annau'ul awwal nau'in annau'ul khamis nau'i na biyar ma khususa min sunna bihi shine duk abinda abinda aka kebance na alqur'ani aka keban aka yi amfani da shi aka kebance daga abinda hadisi ke nunawa a abinda alkur'ani ke nunawa aka yi taksisu sunna bil qur'an haka ne taksisu sunna bil qur'an shine zai mana bayani akai wa na وعز وعز لم وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصوات أو بالجزية أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها والآملين ضمها إليها فألا جيغا مالا وعز أي قل قل لم يوجد ya yi karanci ko ba a same shi ba siwa arba a face guda hudu ka ayatul aswafi kaman ayan da take magana akan sufi gashi na na na, na tunkiya ne ko tamakai ko fararen an fararen akuya aukal jizya aunan tana da manan wani wakal jizya kaman ma ayan da take magana akan jizya an sami aya ce tana da ma'anan umumi to amma sai hadisi kuma sai ya keɓance umumin nata wannan shine nau'i na biyar wanda yake da alaka da hukunce-hukunce taksisu sunna bil qur'an taksisu sunna bil qur'an to afwan wancan mun yi a baya mun yi a baya na tafsisul Qur'an bil sunna kenan ko to wannan kuma tafsisul sunna bil Qur'an hadisi ne yazo da ma'ana amma kuma sai mene sai aya ta kebanci shine nan to Allah saka da alheri za mu gani yanzu insha Allah in ma mun yi daidai in ba mu yi daidai ba za mu gani kafin mu ci gaba da karatun hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatu kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito Imam Tirmidhi ya rawaito shi ma lafazin hadisi yake cewa ma ubina min hayyin fa huwa kamaitihi ma ubina dukkan abin da aka cire shi min hayyin daga dayayyen dabba fa huwa kamaitihi to shi ma kaman mataccen sani dabba ce rayayya sai aka cire wani abu daga jikinta to haramun ne kamar yadda inda dabban tana nan matacciya za a cire shi ma ba sani ko an gane dabba ce sai aka yanki naman ta aka ci an ci haramun ko ko halas daidai yake da matacciyar dabba da aka yanki nama a jikinta an ci haram ko ba ci ba Allah ya saka da alheri to anan akwai hadisi wannan hadisi da ya ce ma ubina min alhayyi fa huwa kamaitihi dabba ce kamar tinkiya sai aka aske gashin kanta ba gashin jikinta kai sai aka aske gashin jikinta to mene hukuncin shi haram kenan kun ban ciwo ko ta kula da wannan hadisi din ma ubina min alhayyi fa huwa kamaitihi an ban ciwo ko to sai aya ta ce watan daga cikin irin abubuwan da Allah sun ta yi mana arziki muke ake ni'imtuwa da shi wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hin kaga wacin nan ayan na nuna irin abubuwan da dan adam ke amfani da shi wanda yake halas ne akwai mene sufi aswafiha wa aubariha da kuma mene menene ubar wabur ko jami ne na waburu shine gashin mene gashin jantinkiya haka ne da kuma gashin dabbobi duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ɗan adam ke amfanin tuwa da su amma in ka dubi dabba ce fa mai gashi da yawa a jikinta ja ce ko kofara sai a yanki gashinta to wannan halas ne kun gane so kun ganin hadisi ya zo da umumin dukkan abin da aka cire daga jikin dabba rayayya wajen haramci kaman wacce aka abin da aka ce ne daga dabba matacciya to amma aya kuma sai ta nuna mana yin amfani da ko kuma gashin dabba da muke amfani da su wajen tufafi da sauransu wannan halas ne ba sani ko an fahimci bayani anan to wannan zai zama al'amul maqsusu bil Qur'an kenan ma'ana am da yazo a cikin hadisi amma kuma aya ce ta tafsirin sa to wannan ba shi da yawa a cikin alqur'ani malam ma sai ya kawo guda hudu ne anan kamar da yace mana siwa arba'atin watan babu wani al'am min sunna al-maqsus bil aya sai mene sai guda hudu kawai amma dai mai sharhi nan ya yi tambihi akwai su da yawa a cikin alkur'ani to menene ma ya sa ce kawo ya sa kawo guda guda huda nan to Allah shine ya fi sani shine ka ayatul aswafi kamar ayan take nuna ne intuwan da muke yi da sufi au kal jizya ko kuma ayan da ke maganan jizya hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da cewa umirtu al uqatilun nasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace an umurce ni da in yaki mutane ga baki da hatta ya shahadu Allah ilaha illallah har sun shaida cewa babu mota da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah sannan kuma annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma su tsaye da sallah su ba da zakka idan har sun aikata haka to sun karu sun ka tanganci daga jihadin da zan yi na yakansu da kuma jinininsa da dukiyarsu sai dai da wani haƙƙi na musulunci wannan kuma hisabin yana wajen Allah ne ko wannan hadisi ne ruwayan bukhari imam muslim ya rawaito irin sa to kaga nan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an ukatilan nasa an umunce ni da in yaki mutane in jihadi ai kowa da kowa ya shiga ciki ko to idan muka zo wani zai ce a mala ai kafirai ake nufi sai mu ce eh kafirai ake nufi haka ne dukkan kafirai to amma wanda da zai zauna karkashin musulunci ba da jizya fa ya shiga cikin wanda za ya ka kaga al'amul al'amilin sunna al-maqsus bil qur'an kenan shine Allah sun ta dake cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم ساجون to kaga nan hukuncin da ke cikin hadisi am ne amma aya sai ta kebance ta khususi ko to shine malam yace kal aukal jizya ai wakal jizya والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضم ضمها إليها haka ne ko? na'am wasalawati hafizu alaiha sannan kuma imam bukhari ya yoto hadis muslim ya fitar da irinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب حتى تغرب الشمس babu bayan sallan alfi wa bayan sallan subahi babu kuma wasu wata sallah da za a yi kenan an halince mu da yin duk wata sallah bayan sallan subahi har sai rana ta fito saboda lokacin ne masu bautan rana kuma suke zuwa su yi bautan rana to kar mi sallah a lokacin nan haka nan ma lokacin da rana za ta faɗi shi ma an hanace mu da za mu yin sallah ba bayan la'asar har sai rana ta faɗa to kaga ai halin da aya ta zo da shi hadisi ya zo da shi anan am ne ko kas am ne ko am ne ko to yanzu idan muka duba ayan alkur'ani mai cici aya ta ce mana hafizu ala salawati was salatil wusta wa kuma lillahi qanitina ku kiyaye yin sallola duka da kuma sallar tsakiya sallar la'asar bisa ga zance mafi karfi to wannan hadisi ya hana yin sallah bayan sallar su bayi har rana ta fito da bayan sallar la'asar har rana ta fada ko to amma yanzu idan sallar su bayi ta kubuce maka lokaci ya fita rana ba ta fito ba kana da maka ko ba za ka yi ba to kaga ma'anan da ke cikin ke cikin hususin aya ya keɓance umumin hadisi kenan mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace akwai dai misalai da dama shine malam sai ce wassalawati hafizu alaiha kaman ayin da ke magana akan hafizu ala salawati was salatul wusta ta keɓance umumin hanin da ke cikin hadisi wal amilina dhummaha ilaiha wal amilina kuma sannan da maganan ayin da take magana akan masu hidiman karɓar zakka da raba ta dun maha ilaiha ita ma ka raba ta zuwa ga wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da magana akan waɗanda za a ba ya zo da magana akan cewa zakka bata halasta ba ga wani ko daga cikin waɗanda hadisai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ba su ya halasta a ba su zakka akwai wani hadisi hadisin akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambato waɗanda ba za a ba su za a ba su zakka ba daga cikin su wani to hadisin riwayar Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa la tahillu sadaqatu li ghaniyin wala li qawiyin muktasib wannan hadisi na cewa la tahillu sadaqatu zakka ba ta halasta li ganiyin ga mawadaci wala li qawiyin muktasib ba muktasib hakanan kuma banda karfin mutum wanda yake zuwa ya kwadugo ya nemi abu ya nemi abu da zai ci ya nemi abu da zai ce sama kenan bisa ga kula da wannan hadisi duk wani mawadaci ba za a ba shi zakka ba mu bai ci wannan ko to amma sai aya ta ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin har dai zuwa jimi ne wal amiri da alaiha to ashe kenan wancan ayan ta wancan hadisin ya haramta baiwa sadaka ga wane ne ga mawadaci to amma kuma aya sai ta ce ta nuna cewa wanda yake mawadaci ne amma yana daga cikin masu hidima ga waje ga wajen karban zakka da raba ta da sauransu shi wannan za a ba zami ne za a ba shi wal amilin alaiha so kaga anan aya hadisi ya zo da hukunci umumi amma aya ta zo da mishi ne ta keɓance umumin nan aya umumin nan khususi ke khas kenan ko to akwai su dai sai mun shiga cikin littafan da ke magana kan ulumul Qur'an da sauransu zamu fanci irin wannan insha Allah hadithu ma ubina hadithu ma ubina fi fi ulaha khussisa wa khussisa wa aidan khassa ma talaha to ku yi hakuri kuko kuko zamu canja uslubin ne din dai na lura gaskiya in an yi fassara in tarjuma an wuce ba za a fahimta ba haka ne haka ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
السلام عليكم uwa wala ya sa ina ka saboda kun ga yanayin lokaci kuma ga sauran